jinjina ta tabbata ga Allah subhanahu wataala tsira da aminci su tabbata ga annabin rahama muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wannan khutba tana magana ne kan sakamakon da ubangiji zai maka ribar kafa moriya mamora da za ka samu nitsuwa da za ka samu a lokacin da idan ubangiji ya maka ni'ima za ka je kake gode masa shi sa aka fi so aikin neman ni'ima ya yi ƙasa da aikin godiyar ni'ima mana gode wa ni'ima wahalarta ɗawainiyarta ya fi na neman ni'ima idan mutum zai kwana goma yana neman ubangiji ya azurta shi da gidan shiga sai Allah ya azurta ka a kwana goma to kar godiyanka kuma ta yi ƙasa da kwana goma godiyar ubangiji kuma ka yi ta kaman to me ma za mu ce kwana goma har abadin abada kullum wannan yana nuna kai mutum ne yana nuna kai bawa ne yana nuna kai na kirki ne yana nuna kana da ubangijinka na son ka shi ne ka zauna ka cina wani ni'imar da aka maka shekara talatin baya ka riƙe ta ƙyam shi sa a wajen godiya da ni'ima ana so ka yi tattunan su ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya allah kamun kaza kamun kaza kamun kaza sai ka ce ya ubangiji ni'imomin da kamun ba za su kirku ba allah ina maka godiya a kansu allah ina maka godiya ya ubangiji wacce na yi karanta a gode maka a kanta allah ka yafe mu ya ubangiji duk abin da nake kuma ban isa ka nuna kaskancinka wajen ubangiji to yan uwa ita ni'ima ga ubangiji babban abin tsoron Allah ne makami ne mai girma yana daga cikin manyan ibado na zuciya da ibado na gabbai da ubangiji ya sa mana shine godiya ga ubangiji ka gode masa da baki ka gode masa da zuciya wannan babbar ibada ce shi sa ni'imomin suna nan da ubangiji ya mana duk ni'imomin da Allah ya maka in ka dauki guda daya ita kadai duk ni'iman da zaka dauka kwaya daya ta ishe ka ka gama wuni ba za ka kwatanta da komai ba ita ɗaya kare ka wuni guda kana tunanin tun da aka halicce ka kana bauta wa Allah shekara arba'in to nemar Allah guda ɗaya ɗaya za ta cinye duk wannan godiyan da kai da ibada da kai mukaddara tun da aka haife ka ibada kake yi bauta wa Allah kake sai ubangiji ya ɗauke maka ido ko ya taɓa maka kunne ko ya taɓa maka wani abu na jikinka kai barin faɗi wani guda ɗaya da ya fi fitowa da yawa yanzu wani ya tana cewa ‘ya'ya sun masa yawa wani kuma yana cewa dukiyarsa kakaf kuma dukiyarsa nan za ta saye ka ta zai ku gaba ɗaya kai wani akwai dukiyarsa za ta saye garinku gaba ɗaya kai kana cewa ‘ya'ya sun maka yawa shi kuma yana cewa in za a karbi dukiyar gaba ɗaya a bashi ɗaya yana daidai wani zai ce in za a kwace dukiyarsa kakaf a dawo masa da ido ya zama yana gani zai bayar in za a kwace dukiyarsa kakaf a ce yau yadda za ka yi gudu shi ma zai yi gudu ya yadda a dawo masa da kafofinsa to kai wani godiya kake a idon da Allah ya baka da 'ya'ya da Allah ya baka da kunne da Allah ya baka da ido da Allah ya baka da ji da Allah subhanahu wataala ya baka da kafa da Allah ya baka wani baya bacci sai ya sha kwaya wani ba ana sahun sallah kafin liman ya gama fatiha wala yana da gangani saboda lafiya da ubangiji Allah ya bashi wani ba baya bacci sai ya tara gajiya da rana saboda in bai gaji da rana ba zai bacci da daddare ba in ya kuskura ya huta da rana wala da daddare ba zai bacci ba wani kuma yanzu a cikin mu nan muna gama kuduban nan a kashe fankan nan a rufe wundunan nan wala ya kwanta na awa ɗaya zai baccin sa lafiya kalau in ba a yi sa abu ko juyi ɗaya ba zai yi ba don Allah ya kuke da irin wayannan ni'imar ya muke da ita ya nake da ita ya kake da ita ya kike da ita ubangiji ya nuna mana cewa ita ni'ima in kana gode mata ubangiji kuma yana ƙara maka in kana da lafiya kullum kana cewa Allah na gode maka lafiyar da kame to ka bude kofar da ba sai ka sha wahala da asibiti ba ba ina nufin ba za a je asibiti ba in za ka kashe dubu ashirin a asibiti to dubu biyu ma sai ta ishe ka to da ubangiji zai ta kara maka zai ta kara maka lafiya Allah ya ce la in shakartum la azidannakum in dai za ku ke gode min a abin da na muku ni'ima ni kuma zan ci gaba da kara muku ni'imar wala in kafartum in kuka ki ba ku godiya inna azabi la shadid abinda zai biyo baya azaba ce kuma mai tsanani mai radadi kisa duk halin da kake ciki duk halin da kake ciki karka manta ni'iman kuma da take kudindire a cikin halin ka mawuyaci to in ka tashi ka goda ni'imar da take ciki karka karka hade gaba ɗaya ka zuba madar mutunci mai gidanka duk rashin mutuncinsa to ka tuna mutuncinsa kuma ka gode masa asu duk rashin mutuncinsa ka tuna mutuncinsa ka gode masa a kansa iyalinka a gida duk yadda kuke shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yafruqu mu'minun mu'mina ita shi mumini da mumina kar ake aibanta juna in ka akwai wani ɗabi'a mara kyau to akwai su ɗabi'u kuma masu kyau annabi sallallahu alaihi wasallam fa hafsa ya saka saboda wani dalili nasa ubangiji sai ya tunatar da shi don ubangiji ne ya yi mata ya zama mai bikonta ya ce inna ha sauwamatu kawama ya ce ka samu mata mai yawan tsayuwar dare mai yawan azumi kan me da ita ka gode mata kenan ya manzo Allah ƙara mata godiya a wannan ni'imar to a duk a rayuwar mu haka za ta ke tafiya Allah zai baka albarka Allah subhanahu wataala yake cewa ku ambaci Allah zai ambace ku ku gode masa kar ku kafirce masa in ba ku godiya abin da ya muku kullun zaka ci gaba da baya ne a al'amuranka annabi sallallahu alaihi wasallam idan kaga abun ya zo maka wani iri ba yadda kake so ba sai ka ce alhamdulillah ala ala kulli hal Allah ina gode maka a kowane irin hali ni ne ba haka na so ba amma a wannan din ma da kamin Allah ina gode maka to godiyar Allah sakamakonta yana da yawa Allah yake cewa wasa yajzillahu shakirin in dai ku kana gode masa Allah zai ta saka maka kaga nan sai aka bar shi a dunkule ubangiji zai saka wa masu gode masa kana ga Allah ya dora maka talauci wallahi ba mamaki kai yanzu wannan talaucin ni'ima ce a gare ka gode ubangiji da ya barka a wannan halin ka ce ubangiji kana sane kai ba jahili bane Allah masani ne wa kana Allah shakiran alima masani ne iya na ƙarshe allamul guyub baya yin abu sai da hikima Allah hikimar da yake ka banni anan Allah ina gode maka Allah wata gilda ba haka banni ba da ina cikin halaka gode masa sai nan laisa shartan an yakuna rizqu malan ba sharadi bane wai tarin kudi shine dukiya kowa da dukiyar da Allah ya masa wani dukiyarsa mata ta gari ne wani dukiyarsa Allah ya dauke shi kai shi garin da babu hayaniya wani dukiyarsa ya hada shi da makwabta na gari wancan gashi da kudi amma munanan makwabta suna bashi wahala munanan abokai suna bashi wahala kai kuma baka da kudi amma kana bacci wani yana da kudi amma yana da ja'irar mata ba shi da kwanciyar hankali kuma ya kasa ba yadda za a yi haka Allah ya bar masa kake tuna ni'imomin da ubangiji ya maka wa qalilun min ibadiyash shakur kisa masu godiyan ba su da yawa saboda girman ibada ba wanda zai za Allah zai zabe shi ya zama yana da godiya sai yan kadan sai wanda Allah yake son sa ya zama da duk halin da kake ci zaka ke godewa Allah zaka ce alhamdulillah kuma an gaya mana mizani na godiya ga ubangiji aka ce karka kuskura ka duba na sama da kai kake duba na ƙasa da kai wannan sikeli ne da zai taimake ka ba kana ga kana jin yanzu radadi a jikinka cewa tsohuwar mashin kake hawa ka tafi ofis ko wajen aiki ko kasuwa don girman Allah idan kana tafiya sai ka duba kuma waɗanda sun fi ka lafiya sun fika kaza amma kuma shi kuma da kafa yake tafiya da za ka tsaya ka tambaye shi zai ce maka kwana uku ba ni da kudin da zan hau keke napep ba ni da abin da zan hau a daidaita sabu kuma haka yake tafiya da ƙasa kai kuma kana da tsohuwar mace za ta kai ka koda ba daɗi tana tafiya tana maka rawa exercise ne ukun ka dama baya kaduwa kanka baya kaduwa tana maka haka tana maka exercise kace alhamdulillah ga ni'iman zan wuce wasu ga kuma tana min exercise ina yawan ba da in na zo babin shukur ina yawan ba da labarin wata kanwata ita duk inda ta je ɗakinta fa na san yadda ɗakinta yake amma kullum za ta ce za ta dawo mamlakanta kamar ka ce presidency kamar ka ce government house gidan gwamnati za ta ce ɗakinta za ta dawo mamlaka mamlaka ce saboda gurin shine Allah ya bata tana ji da cewa ba abin da ya wuce wannan abin da Allah ya baka ka rike shi kuma muna mantawa da arziki yana karuwa maka masifa tana karuwa maka in kana bacci kana da miliyan goma yana a ranar da ya kai 25 miliyan a lokaci guda wala baccinka sai ya zama ba shi da dadi wallahi na rantse da Allah ba wanda kudinsa zai karu baccinsa ya kara dadi ya dai ya kara lalacewa to ko dai abin da Allah ya baka kai yanzu kana da iko ka zo masallaci wani yana nan shekara nawa bai zo masallaci ba zai iya ba kai kana samu ka ci abinci three square meals din nan ana samu wani in ya ci na dare hakuri ake ya'ya ma bacci ake tsawa su yi haka ake kai tattuna na kasanka kana cewa yanzu wannan ɗaki gidan nawa da na mallaka yanzu kaga har yanzu ban yi silin ba to wani gidan haya gidan hayan ma mai yoyo shi ma shekara da kare ke biya kai da kake gidan hayan ma wasu yanzu ina yan uwanmu wasu gudun hijira wasu na jeji dan a azumi mata ta zo ta ce mana bata san inda ubanta yake bata san inda uwarta take ba bata san inda mijinta da yan uwansa suke ba daga ita malam ka gani ni yanzu a duniya in akwai wani dan uwana suka gani sai wannan dan da yake bayana gudun hijira da bala'i ya sa duk an watsi sai ita kadai nan wata ta zo ta mijinta daga cewa na tafi yanzu shekara uku 3 years kenan a nan masallacin ba ta san inda mijinta yake ba ke kuma kina cikin gida da mijinki in ba a yi sa amma ke kike aikansa gari ya waye e an jima don allah ko za ka je ka siyo mana kaza in ka yi sa'a mai cewa don allah ne in ka yi sa'a mai don allah ne to gode wa ni'imar allah wallahi za ka yi ta samun albarka ka cina na ƙasa da kai za ka yi ta samun albarka abin da ka ci duba wani wani mai ya ci in ka yi asara a kasuwa duba wani kasuwanci ma gaba ɗaya ya ruguje masa wani mai kudin angonku ne shi ke taimakon yanzu ku ke taimakonsa sai ka kara gode wa Allah wani in ba a yi sa'a ba da kai da mahaifiyarka kun tashi kun same su su ne waɗanda ake ji da su a guri amma yanzu da kai yake ji yana alfahari da kai ba za ku gode irin wani ni'imar ba mutum nawa suke sama suka dawo ƙasa to irin waɗannan idan kana tuna su za ka ke ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala kaya idan Allah ya baka lafiya da Allah ya baka hankali yanzu ga wani mata ce an san 'ya'yanta amma za ka ganta tana tafiya tsirara ba mun sani ba ba muna gani ba ta haukace ba kwakwalwa wani ya wuce a ce baban su wane ne kai kuma babanka ba haka yake ba ba za ka gode wa Allah ba to wani ma wanen ne abokananka ko tsaranka wani ya haukace kwakwalwansa tana da matsala kai kuma da hankalinka to ka duba na ƙasa da kai ka gode wa Allah subhanahu wataala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam godiyarsa ta fi nemansa annabi yana tashi tsakiyar dare yi ta sallah kafafunsa su kumbura aka ce kai Allah ya yafe maka na baya gaba ma in za ka yi kuskure Allah ya yafe maka ba za ka yi baya manzan Allah me kuma haka ya ce ina so Allah ya fala a kuna abda shi ina so in zama cikin bayin da suka fi kowa ya gode wa Allah wannan godiya nake nake irin wannan tsayuwar daren su niman da Allah baka tashi sallar dare azumin alamis litinin karatun ƙur'ani dukiyar da Allah ya baka shi ma ina yawan misali da wannan ina cewa karka shiga karkashin Allah wadaran da wanda zai zai kwane na farin ciki amma kai kadai farin ciki kai kadai Allah wadare da wannan farin ciki me nake nufi da ka- Allah wadare da farin cikin mutum daya yanzu nan Allah ya kawo maka wata kofa ka mallaki kudi mai yawa misali wani ya maka kyauta ko ka samu riba ta miliyan 1 misali kudi ya shiga account ka baro kasuwa ko wajen aiki ko ina kana ta murna duk bakin ciki ya fita a ranka ka zo ka kwanta gida iyalanka baka samu su wannan farin cikin ba makwabta baka samu su ba ai kana samun miliyan daya tana shiga cina wani wanda ka san yana dan damuwa assalamu alaikum wani mun ji ba mu gaisa ba ni ofe din kan nan yana yi ba shine matsayaci ba wanda kowa yana da shi kowa da zai ce maka number waya na ofe number waya na ofe me nake nufi matsayaci shine mai saukin aiki dan albarka yawwa kar kamfanin ofe su min fassara a ce malamin nan yanzu bari mu shiga kotu da shi lo ne dokoki ne magana ba akwai ka'idodinta a magana ɗaya za a iya kama ka ta shi sa maza yi ka interpretation to ba kana murnan miliyan ɗaya ta shigo ba wani ba ne a kamun yana aiki yana aiki saka masa dubu ashirin kai ka san yanzu dubu biyu za ta faranta masa rai jefa masa dubu ashirin mutum nawa aka ƙara yanzu masu farin ciki biyu gida in za ka zo tina abin da iyalanka suke so tina musu mai amfani jafaru manga yana nan alƙasim kamfanin na nan allah ya ji kansa roasted chicken duka suna nan roasted fish sayo ka zo da shi sai an gama ci an gama ni ranar mai kike faɗa ne a cikin gida yaushe lokaci ka zaɗin nan ba kika ce min mai ma kika ce ma kike bukatan allah ya baki kuɗi ta ce wallahi kaga zanin nan da ya zo kasan ba abin da ya wuce bannan a mata nawa aka ce zanin nan ta ce wallahi dubu talatin da biyar biyar guda nawa dama kike so ke ta ce baya ɗaya ina samu na samu na gana ɗinka yanzu kaga saura sai ce to ki lissafi da wannan a kawo guda uku in ya so yadda ba za ka yi baccin baka hana ta baccin ita ba tana neman ɗaya kace mata uku wallah ba za ta yi bacci ba sai in baka yi sa'a ba wata sai ana taba ka ba a ce maka zani zani ya kafar ka ce me faru ne ce a ba kai mun alƙawari ba to karka farin ciki ya shige ka baka faranta wani rai ba kuma karka yadda kai bacci karka cin sai da safe in tsakiyar dare sha biyun dare ta faɗo maka ba an tashe ka ba an faranta maka da tashi kowa kai ma ita tashin su buga waya mutum ya tashi ga ya kuri nima an tashi ne kai ma wallahi sai ka tashi me ya faru kawo account bari in tura maka a daren nan zuwa safiya kai wani ma ka hana shi bacci kenan to karka yadda cikin godiyan Allah shine Allah ya maka kai ma kai wa wasu Allah ya faranta maka ka faranta wasu ubangiji ya mana mai kyau Allah ya fi mana kurakuranmu mu ila salatikum wa sawsukum yarhamukumullah